بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz abdul ghani من عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أولنا رانا تصب يومنا عشرين لهدو قوتا سفر دهودا لدري هدودا أربعين لبيار هجرة منظور صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da tara ga watan tara dubu da ashirin da uku miladiya muna fata allah mana muwafaka a muna cikin kitabu sala yau za mu tashi babu al'adani wal iqama ko babu al'adanu wal iqama a za mu tashi baban da yake bayani akan kiran sallah da kuma iqama nan za ta shigo? na malice al'azanu lugatar idan aka ce al'azan a wajen larabawa shi ne al'ilahu sanarwa al'azan ma'anashi shi ne al'ilahu sanarwa kiran kiran sallah a larabci sunan shi azan menene ma'anar shi sanarwa kiran kiran sallah shela ne sanarwa ne qala allah ta'ala wa azanun min allah wa rasulihi ma'anar shi ilamun minhuma sanarwa daga allah da kuma manzon allah malam ya kashi ne don ya fassara maka ma'anan azan a harshen larabci kenan al'azanu kenan sanarwa ne da shila a wannan harshen larabci kenan malin ce wa huwa shar'an shi al'azan a shar'ance idan aka ce a shar'ance kenan a musulunci a addinance me ake nihi da al'azan na ke yi da kiran sallah malaki shine al'ilamu bi dukuli waqti salati al-mafrudati bi alfazin makhsusa wannan shine kiran sallah sanarwa da cewa lokacin wata sallah ta farilla ya shiga da waɗansu lafuzza waɗanda suke keɓantattu wanda shi shari'ar shi yake banci waɗannan lafizan ya ce da irin waɗannan lafizan za a yi sanarwa cewa lokacin sallah ya shiga kina a harshen larauci ma'anar shi sanarwa a shar'ance abin da ake ni da kiran sallah shine a sanar da shigar lokacin wata sallah daga cikin salloli na farilla amma da waɗansu lafuzza waɗanda suke keɓantattu sanannu wanda shi shari'ar shi ya keɓance su ya ce da waɗannan ne za a yi sanarwa a sanar da mutane cewa lokacin azabar ko la'asar ko magariba ko isha ko alfijir ya shiga wannan shi ne ma'anar al'azan wannan shi ne ma'anar kiran sallah malice wa huwa al-ikhtisarihi shi wannan kiran sallar tare da cewa abu ne wanda yake takaicecce ba a jimawa ana yi kalmomin ba masu yawa bai ba su wuce ba sha bakwai ko abin da ya kama da haka a wata siga daga cikin sigogin kenan kenan tare da cewa shi kiran sallah takaitacce ne amma mushtamilun ala masailil aqida kiran sallah nan da kake gani duk da karamcin shi to ya kunshi dukkan matsaloli na aqida abin da ya shafi tauhidi to yana nan yana kimse a cikin kiran sallah malai ce da annat takbira domin faɗan cewa Allahu akbar wanda shi na takbir faɗan wannan ya tabammanu zudan lahi wannan yana kumshe da samuwar Allah sai wanda ya yadda da cewa akwai Allah har zai mi zai girmama shi to kaga cikin wannan kalmar akwai samuwar Allah subhanahu wata'ala kuma wa isbata sifatil jalali wal azamati lahu wannan kuma ya kunshi tabbatar da sifofi na girma da kambamawa ga Allah subhanahu wata'ala tunda ka ce Allahu akbar kaga na akwai sifata aljalal wal azama wannan abin da ya shahi Allahu akbar kenan mali ce wa shahadata ne kuma kaga shaida guda biyu cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan suna cikin kiran sallah ko to wannan sune shahadata ne to su waɗannan guda biyu tusbitani tauhid al-khalis su waɗannan suna tabbatar da tauhidi tsantsa tauhidul uluhiyya tauhidin da in kana da shi to musuluncin da yake tabbata idan ba ka da shi ko da kana da tauhidin rububiyya kana da tauhidin asma wa sifat amma babu tauhidin uluhiyya har kai kafiri ne to da cewa ashhadu an la ilaha illallah to anan ne ka tabbatar da tauhidi tsantsan tauhidi wa risalata muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga cewa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan yana tabbatar da ma'ana risala aike ko annabta na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga a lokaci guda ka yarda da Allah kuma ka yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tabbatar mishi da annabta kuma dukkan abin da yake rataye ga da shaidawa a nan sallallahu ne to ka tabbatar da shi abubuwan da malamai suka faɗa kusa abubuwa guda hudu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badu lahu illa bima shara to faɗar cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah to kana tabbatar da wannan faɗan wannan yin ma'anar shi kana tabbatar da yin da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya umarni da gaskata shi cikin abin da ya bada labari da nisantar abin da ya hana ya tsoratar kuma ba ka ɗaukan wani samfari na ibada ba ka bautawa Allah sai da abin da shi manzo ya shar'anta duka wannan a cikin mi kiran sallah to wannan abin da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suke tabbatarwa malai ce wa tanfiyani shirk su kuma waɗannan har yanzu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suna kore shirka tunda ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka ga tabbatar da tauhidi ka kore mi ka kore shirka kuma a lokaci guda kana tabbatar da mi tauhidur risala cewa ba ka da wani ɗan saƙo wanda za ka yi mishi ɗa'a ido rihe wanda baka sa mishi ba shirka domin a tsarin sunan salama ana hada ana mishi tarayya ko tare cewa a musulunce babu wani wanda ake mishi ɗa'a ido rihe sewa sai annabi sallallahu salama duk abin da ya faɗa duk wani samfarin ibada wani yanayi mana asalin ibada da kaifiyar yadda za a yi ta duka wannan ba a karbanta ga kowa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to faɗarka cewa na shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga ka kore dukkan sa ma manzo tarayya wajen hada shi da wani ka daidaita su wajen karban wannan sako wajen yin da'a wajen biyayya idoji ka kore wannan wannan kuma suka samu kaga ai musulunci ya tabbata kenan mala ce wa du'a ila al-falahi kuma kira zuwa ga tsira wanda yake cikin wannan kiran sallan ko kaga za a ce hayya ala sala hayya ala fala ku zo go zuwa ga sallah ku zo go zuwa ga tsira samu babban rabo da kuma tsira to wannan yana tabbatar da mimala ya ce yushiru ila al-ma'adi wal jaza wannan yana nuna cewa kayan cewa akwai lahira kayan ce kuma idan aka ce can za a yi auna za a auna ayyuka tunda idan aka ce akwai rabauta to rabautan a yaushe ne kaga wannan zai kasance a lahira ko ta kayar da cewa kenan akwai lahira duk a cikin ita wannan wato kiran sallar akwai yadda cewa akwai lahira kuma akwai hisabi za a auna wa kowa aikin shi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran to wannan suna abin da ma da yake faɗa cewa al-ikhtisarihi mustamilun ala masail al-aqida ita wannan kiran sallan duk da takaituwan kalmominta amma ta kunshi matsaloli na aƙida yin imani da Allah gaskatuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da risalar shi da alqur'ani da yadda da kiyama an mutu za a tashi duk abin da ya shafi wannan mali ce wa zakara ulama'u lahu hikaman azima malamai sun ambaci cewa ita wannan kiran sallar tana ɗauke da hikimomi masu yawa min ha daga ciki izharu shi'arul islam a cikin kiran sallah daga cikin hikimominta akwai bayyana alama ta musulunci a ce a zo a kira sallah a cikin gari kaga gari ya ɗauki kururuwa da gumzawa na kiran sallah wani na nuna mi ma'ana a bayyana alama na musulunci kuma Allah ya faɗa cewa yin hakan yana daga cikin tsoron Allah kuma yi azum sha'a'ir Allah fa inna min taqwal qulub girmama alamun abin ababe na addini da yinsu wannan yana nuna ko kuma yin alama ce ta mi ta jin tsoron Allah to a cikin hikimar wato yin kiran sallah akwai bayyana wato alamu da ibadodi manya-manya na musulunci malice wa izharu kalimatu tauhid kuma a cikin wannan kiran sallah daga cikin hikimomin akwai bayyana kalma ta tauhidi kamar da bayani ya gabata wa isbatu risala a ciki akwai tabbatar da annabci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka wannan bayani ya gabata akan waɗannan guda biyu malik ya cewa wani ilamu bi dukhuli waqti salah daga cikin hikimomin ita wannan kiran sallah akwai sanarwa domin mana sanarwa na shigar lokacin sallah wannan shine babban manuwarta wa min hadda'awatu ila jama'a daga cikin hikimarta akwai kira zuwa ga musulmai su kasance tsintsiya madarmin kiɗa ko musu yake rika tafiya a tare su rika haɗuwa suna salloli na farilla kuma allahu suna gudanar da al'amuransu kansu a haɗe su rika magana da kalma ɗaya duka wannan zawa wannan sallaci zai haifar da wannan wani daga cikin hikimominta kenan malai ce wa fil qiyami bihi a cikin yin wannan kiran sallah fadlun azim akwai falala mai girman gaske لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال saboda hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi daga Abi Huraira yake cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أنا صلى الله عليه وسلم ce da a ce mutane sun san irin girman ladan da ake samu ga wanda ya kiran sallah da mutane sun san irin girman ladan da ake samu idan aka kira sallah wasafil awwal da irin girman ladan da ake samu idan aka samu sahun farko summa lam yajidu sa'annan mutane ba su samu ba kansu wajen samun wannan abun ma'ana kowa ce yake ni zan yi ni zan yi ni zan yi kenan mutane ba samu wannan abun illa an yastahimu kenan ba samu ba wannan abun suna da gardama ba ce face sai sun yi ƙuri'a alaihi a gare shi manzo yake cewa a lastahabu to da sun yi ƙuri'a da mun san irin ladan da ake samu a kiran sallah kuma mutum ya zo zai yi wani ya ce a ni zan yi shi ma wani ya ce ni zan yi to ba wanda zai haƙura in ka ga wani ya haƙura to ƙuri a ce aka yi Allah ya ba ya zaɓa ma wani daga ciki kaga wani ke nuna maka falala da kuma girman daraja da bawa yake samu a sakamakon kiran sallah a wani hadisi annabi sallallahu alaihi ya ba mu labarin cewa al-mu'azzinuna aqwalu anaqal yawm al-qiyamati aw kama qala sallallahu alaihi wasallam masu kiran sallah a yinin kiyama su suka fi kowa tsawon wuya malamai suka ce wannan saboda sakamako ne aka musu min jinsin amal sai da duniyar su suke daga muryarsu a sama shi ake ji ake zawa ibada to kuma a kiyama za a nuna su suna a ce wani ne kiran sallah ne wani da gani ne a kiyama a nuna darajar shi a nuna girman shi ina dan fahimta wato wanda ke nuna maka daraja da girman ita wannan wato kiran sallah kuma ma in ka kalli waɗansu sunan sosin man dalla ala khairin yake cewa ka fa'ili duk mutumin da ya nuni ya shiryar zuwa ga wani aikin alkhairi to kamar wanda ya shi ka yanzu masallacin nan masallatawa ɗari da sallace shi ladanin da ya faɗakar da su ya tunatar da su lokacin sallah yayi suka shirya suka zo yana da kamar shi ko ba shida ana ya tsaya maka ya gama da aka ladanci inda mun samu da ke ciki to da an yi ta kuri Allah kuma duk da cewa ba za mu kore ba cewa limami yana da falala amma nassin da suka suke bayani akan falalan ladani ba zo a yi ba ina ta fahimta da aka wannan kiran sallah abu ne wanda ke mai girman gaske ba kamar yadda muke daukar shi ba ibabu ibn khuzaima ya fitar da hadisi yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin ɗaya daga cikin bulaguro rukan shi yana cikin bulaguro sai ya ji kiran sallah an zauna a wani wuri za a huta ko ana cikin tafiya sai ya ji kiran sallah yayin da wannan mai kiran sallan ya ce allahu akbar allahu akbar annabi sallallahu ya ce alal fitra da ya ce ashhadu an la ilaha illallah manzo ya ce kharaja minan nar sai sahabbai suka fantsama neman wane ne wannan suna bincikawa sai zaga cewa ra'in yar'a filghanin wani makiyayi ne yana kiwo a cikin dabbobin shi da faɗin cewa alal fitra mana addini shine fitra fitratullah allati fatara nasa alaiha addini shine mana tsarin da Allah ta'ala ya ɗora bayan shi a kai kuma malamai suka ce wannan hadisin yana nuna maka shi wannan kiran sallan sababi ne na ma'ana mutum ya yi nesa daga wuta sababi ne na mutum ya yi nesa daga wuta kuma ma sun ce sababi ne na shiga aljanna saboda hadisin da imamu muslim ya fitar da shi daga umar dan khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ji mai kiran sallah man sami mana man sami al muazzin duk wanda ya ji kiran sallah kuma fa qala mithla qawluhu yake fada daidai abinda mai kiran sallah yake fada da ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka fada ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka fada idan yace hayya ala salah ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar ka fada la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah to manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fada fada duk wanda ya fada haka min qalbihi dakhala aljanna duk wanda ya faɗa haka daga zuciyar shi da gaske to wannan mutumin zai shiga aljanna ai wani kiran sallan kai mai bin ma sakamakon wannan kai da gaske aljanna za ka shiga ina ga wanda kake bi da haka kenan malamai suka ce a bi ko kuma maimaita abin da mai kiran sallah yake maimaitawa ba karamin falala ba ne ya kamata mutum duk abin da kake yi wasu ka ce kai hatta in kana karanta ƙur'ani mai kiran sallah ya fara kiran sallah to ka dakatar ka halarto abin a zuciyarka saboda manzon Allah ya ce kenan wanda ya faɗa min qalbihi ka halarto abin a zuciyarka wanda zai kasance maka sababi ne wato na shiga aljanna to wannan gabar da nake jan hankali na da kuso da yawa ana kiran sallah ko da mun faɗa to muna hira ko da mun faɗa muna danna salula ko da mun faɗa amma mu nutsu da izinin Allah ta yi mu samu wato wannan falala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ko ina ko mutum shi ɗaya ne inda lokacin sallah ya yi ya halitta kira sallah ko kai da saboda ka samu wato wannan falalan kenan dai wannan duka suna nuna mana falalar kiran sallah da kuma bin mai kiran sallah malik ya ce maka wal azanu wal iqamatu da kiran sallah da kuma ta da iqama kullu wahidin minhuma fardu kifaya kowane ɗaya daga cikin su farilla ne na idan waɗansu sun yi sun ɗauke ba waɗansu ana fahimta kakka ji wannan roman ladani ya yi kiran sallah kai maka zo ka kara ka yi bida kenan in so kake to sai ka zo in ƙuri'a za a yi in mima za a yi ayyana ka za a yi to mai kiran sallah ne guda ne shi zai yi amma kamar da zamu gani a cikin karatu suka babu na yi a masallaci guda a samu cikin sallah biyu ko uku sai da kowanne za a yi za a kasa sai mishi lokacin shi kai za ka kira a zama da la'asa wannan shi ne gurbin ka wannan naka ne wani kuma sai a ce ya kira magarba da isha ina ta gani wannan babu ne amma a ce wani ya yi don wani yana sallah da ya zo yi ni ma na ce yana so in zo in yi to bi da sabuwa ke sai wani to wani ya shiga hurumi inda aka ce malanta yi wato wani lokaci sai ka samu akwai an sallah gani na asali to kafin ya iso wani kawai sai ya riga malam masallaci sai ya riga yin shi to nan ayyana an ce wannan shine ladani kuma an amince to ga wani ai ya yi wannan ya shiga hurumin shi to bai kyauta mishi bai da uzurin shi sai in kuma misali a ce ya dan makara to shi da kai shi ma ya kamata ya ce to na makara a sanar da mutane lokacin sallah ne na malaka ta da wal adhan wal iqamatu kullu wahidin minhuma fardu kifaya kenan da kiran sallah da kuma iqama kowanne ɗaya daga ciki farilla ne idan waɗansu waɗansu suka yi to sun ɗauki ma waɗansu idan ka samu ladani guda ya yi shi kenan ba wajibcin baya hawa kan mu duka ana fahimta to amma da ce mu mutanen garin nan gaba ɗaya sai muka ƙi yin kiran sallah muka ƙi iqama to za mu yi tarayya cikin zunubi gaba ɗaya mu amma da za a samu tun guda ya yi da kuma ya ɗauke mana wannan laifin da wannan nauyin da wannan wajibci ana fahimta ko kenan fardu kifaya ne amma alar rijali lissalawatil khams ga maza su mata babu kiran sallah a tare da su babu ikama babu kiran sallah a kanta babu ikama su mata kawai zauja za ta yi ta kalli gaba ta ce allahu akbar ta yi ne isha kawai ta yi isha ita an fahimta amma maza su ne aka ɗora musu wannan da kiran sallah da kuma ikama ibn baz allah ya kai shi da gafara shi ya ma ce idan mace ta yi kiran sallah ta tada ikama to ta yi ne in ta zo da abin da ba a wuri shi ban ita ba dora mata ba amma wasu ce dan ikama tana iya babu laifi amma dai abin da yake zancen farilla to akan maza ne banda su mata ko ba su yi ba matsala ba mala ce wa huma min sha'airil islamin zahira da kiran sallah da ikama suna ɗaya daga cikin alamu na musulunci waɗanda suke a bayyane dole ne a rika yin su a bayyane kuma a rika jin su yuqatalu ahlu baladin tarkuhuma a musulunce duk mutanen garin da suka bar kiran sallah da ikama to ya kanta ake za a yaƙe su dole su dawo an fahimta ko wanda ke nuna maka kenan suna daga cikin alamu na musulunci wanda za a yi su a koyi ko a sa lasifika ko kuma idan babu lasifikan to a samu wani wuri mai tsawo shi ladani ya hau kuma ya daga murya shi sosai ta yadda wanda ke nesa ma zai ji wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza ata qauman la ya'rifuhum yastajillu ala islamihim bil adhan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana cikin tafiya ya zo zuwa garin waɗansu mutanen da ba shi da masaniyar cewa su musulmai ne to yana kafa hujja akan musuluncinsu da kiran sallah sai a ce a dakata a ji idan lokacin azabar ya yi la'asar ya yi aka ji babu kiran sallah to akwai matsala an fahimta amma daga lokacin sallah ya yi ya aka ji kiran sallah a garin to kuka za a yi gari ne wato na musulmi kenan manzo sallama ya stadillu ala islamihim bil adhan yana kafa hujja da musuluntar su da kasancewar su musulmai ne da kiran sallah wa ala kufrihim bi tarkihi ko manzo yana kafa hujja akan kafircin su da barin kiran sallah fa kana ya amuru man yatasamma ilaihim fi awqati salawat annabi sallallahu alaihi ya kasance yana wakilta wanda zai je ya saurara a lokutan sallah ya ji sun yi kiran sallah ko ba su yi ba wani duka yana nuna maka wajibci yin ta a gari fardu kifaya ce duk da cewa sun ce suna ce amma dai mutum mafi inganci fardu kifaya ce wajibi amma wasu suke sun dauke makonansu mala ce wa kadi shuri'a fil madinati ita wannan kiran sallan an shar'anta ta a garin madina waɗansu sun ce shekara ta farko waɗansu sun ce a shekara ta biyu wasu ka ce shekara ta farko bayan nasu da salama ya gina masallacin shi a lokacin ne aka shar'anta kiran sallah wani suka ce a shekara wato ta biyu aka shar'anta ta hina mastasharar nabiyu sallallahu alaihi wasallama ashabuhu lokacin da zuwa salama ya nemi shawarar safan shi ko kuma hina mastashara nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu lokacin da sahabbai suka nemi shawarar annabi sallallahu alaihi wasallama fi talabi tariqin ya'rifuna biha dukhul alwaqt suka nemi shawarar shi ya annabin Allah wace hanya ce ya kamata a bi wanda za mu rika gane lokacin lokacin sallah yayi saboda jam'i ake yi haduwa ake yi to ya za mu yi mu gane lokacin yayi sai mu haɗu mu gumi wannan sallah ta jam'i a cikin waɗansu hadisi an yi bayani cewa da yawa sun kawo shawara waɗansu suka ce mu hura wuta to nan bai kwanta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu suka ce mu samu ƙaraurawa irin ta coci ta nasarawa idan lokacin sallah sai a kaɗa ya kalin ya ƙara lokacin sallah ya shi ma dai wannan bai kwanta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda yau nasaru suke wannan wani suka ce a yi busa a kawo a samu wani abun busawa a busa a nuna cewa lokacin sallah ya yi shi kuma ne yahudawa suke yi shi ya manzo sallallahu alaihi wasallam bai kwanta mishi to ba a ba a tsaya ba akan shawara guda daya aka watsa ina ta fahimta kenan ya alifu biya dukula salali ya atu ila salati fil masjid kenan aka yi ta tattaunawa wace hanya ce da za a samu wanda kenan guda daya daya wanda za a ittifaki a kanta ta kasance alamanin lokaci ya shiga a zo a yi sallah a masallaci to ba samu ba guda wanda aka tsaya a kan shi bayan sun watse fara abdullahi bin zaid al-ansari fil manami man a'lamahu sifat al-azan abdullahi bin zaid mutumin madina bancin an watse abin yana ran shi da ya je ya kwanta sai ya gani a mawalki a wani ya ce ina cikin wani yanayi kamar ina walki kamar ina barci sai wani ya zo ya nuna mishi shi ma wata ruwayan da warko ya zo da wuta ya ce a kanga maka wanda ya yi shi ya zo da abun busa da kaza kaza da ƙarshe dai wato ya zo mishi da waɗannan jumloli na kiran sallah ya gani a mawarki ana wayiyan gari fa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bi ru'yahu ana wayan gari ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mulki nashi yace ka ji abin da na gani jiya kawai sai ya dauko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yake kiran sa daga farko har karshe fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaha ru'ya yace wannan mulki ne na gaskiya wannan kai wata karama ce da Allah ya karrama ka da ita mulki ne na gaskiya fa'alƙihi ala bilal ya ce maza maza ka je ka koya ma bilal wato ya ce wato kai murya ka baka da murya amma bilal allah ya ba shi murya da daɗa ya ba shi murya mai zuwa nisa ya ce ka je ka koya mishi ya ce li'annahu rafi'u saut domin shi wato bilal yana da maɗaukakin murya kaga fakana afdalu wasilati li ma'rifati awqati salat ka sai kasance wannan shine mafi falala mafi ficin wato hanya wanda za a sanar wa mutane cewa lokacin sallah ya shiga na wannan kiran sallah wato da aka koya ma bilal ya ya ranga da kiran sallah umar yana gida sai ya ji wannan kiran sallah sai ya fito da gida da gudu-gudu yana jan gyabtar shi ya ce wani sau salama wallahi ne ma na ga wannan na ga wannan amurki wacce wannan abin da na gani ne ya ce to abdullahi bin zai biya daga yaka mana wani tabbatar da cewa shi ma allah ya nuna mishi amma ya nauyin baki bai faɗa ba na haka ne wannan kaga wannan kiran sallan ma'ana daga Allah ne plus one wata ala shi ya sanar da wannan al'umma wato wannan kiran sallah da haka kiran sallah game da magani abu ne mai muhimmanci mai falala ba bane wanda za a yi wasa da shi da shi mai kiran sallah da ma wanda yake sauraren shi Allah ya tattar da mu to wannan shine tamhidi ko huda da malam yayi gabanin shiga wannan babu sai hadisi na farko a wannan baban malam ke cewa al hadithul hadi was sittun hadisi na 61 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة وانا حديث أخرجه البخاري هكذا ومسلم أحاديث لك أنس بن مالك يدار تبت أغريشي كي أمر بلال أن أمرت بلال faɗar shi cewa umira mabniyun lil majhul ko an gina shi ne ga wanda ba a san ba wane ne umarni to wal amiru wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda ya umarnin shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka falahu hukmul marfu wannan hadisin yana da hukuncin marfu menene hadisi marfu'i hadisin da aka ce manzon Allah ya ce an fahimta kaga ce an umarci Bilal to waye umarce shi to manzo shi ne mai umarni to idan an manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke umarni shi wannan umarnin to kaga hadisi marfu'i ne kenan ko ba ka ba malace wa ikhtalafa ahlul usuli malaman usulul fiqh sun yi sabani هل تقتدي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا sun yi saɓani to wannan siga cewa umira tana hukunta cewa manzon Allah ne ya faɗa koko malaka wasahihu annaha taqtadihi zance mafi inganci tana hukunta cewa manzon Allah ne ya faɗa li anna zahira domin abin da yake a fili anna al-amira lalle wanda yake mai umarni mallahu al'amru shar'i shi ne mutumin da a hannun shi umarni shari'a yake ko ba haka ba wane ne kuma wannan wa huwa rasulu alaihi salatu wassalam shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan sahabi ya ce ko umirna ko umira ko wane ne to wa mai umarnin wa mai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma da manzan Allah zai ce umirtu shi kuma yake umarta shi eh Allah in manzo ya ce umirtu to Allah ne yake umarta shi in sahabi ya ce umirtu to wake umarta shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yake cewa umira bilalun an umarci bilal kenan mun san wayewar umarnin ne shine annabi sallallahu alaihi wasallama an yashfa al adan أن يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظه شفعا كنا أمر تشيش يزود لفظا كرا صلى يزود سو بيو بيو لفظا كرا صلى يزود سو بيو بيو شين شفع معنى أن يشفع الأذان تو كرا صلى يزود لفظا بيو بيو أنغاني فوق mala ce ai musanna wal musanna kenan marbatani kenan su biyu wa yutiral iqamata ya dayanta iqama yani abini ya ati bi alfadhiha witran yazo da lafazan ta daya daya kiran sallah biyu biyu iqama daya daya mala ce wa huwa naqidu shafa shi witr kishiyan shafa'i ne kenan shafa'i biyu wutiri daya ana fahimta to wannan hadisi yana dauke da bayanai da dama za mu ga wasu daga cikin irin abubuwan da wato wannan hadisin yake fa'idantarwa abu na farko shine wujubul azani wal iqama wajibcin yin kiran sallah da kuma iqama wani irin wajibci ne fardu ayin ko a fardu kifaya ne fardu kifaya ya aka yi muka gane cewa wajibi ne akhdan min sigatil amri kallo zuwa ga sigar na umarni as-sadiru minan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama fa inna sirata taqtadi raf'a al-hadith domin wannan sigar ta nuna cewa manzon sallallahu alaihi wasallama shine ya faɗa قال ابن حجر ابن حجر yake cewa huwa qawlu muhaqqiq ta'ifatayn min al-muhaddisina wal usuliyina da haka kenan wato wannan sigan tarwa ta Annabi sallallahu alaihi shine umarnin shi kuma umarni yana hukunta ni wajibi an gane ko al-amru yaqtadi al-wujub idan aka ce ikaza musamman umarnin daga ƙasa ne daga sama ne zuwa ƙasa to ne na nuna mi wajibi ne ka yi shi sai yin akwai wani dalilin da zai karkata shi daga wajibci an fahimta ko a nan kuma babu da haka dai da kiran sallah da ikama wajibi ne amma wajibi na ɗan waɗansu suka yi sun ɗaukewa wato waɗansu sai shiddatul ihtimami bil adhani ala al iqamati li kaunihi nida'un lil ba'id wannan yana mana ba da muhimmanci akan kiran sallah sama da iqama saboda ita kiran sallah kira ne ga wanda yake nesa sai aka ce ayi ta mi bibiyu iqama aka ce ayi shi daya daya مالك المراد ب... المراد بشفع الآذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله abinda ake niji da cewa kiran sallah a yi shi biyu-biyu to banda kabbarori guda hudu na farkon shi ita wannan kabbara so nawa za a yi so hudu za ka yi الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أم فهمت وكلمة التوحيد في آخره hakanan kalmar tauhid ta ƙarshen shi da za ka ce la ilaha illallah ita ma ba ta cikin cewa biyu za a yi ta nawa za a yi ta sau ɗaya malike cewa fa innaha mukhassasatun bi adillatin ukhra su waɗannan waɗansu dalilai da ban suka kebance su anan an umarci bilal yayi kiran sallah biyu amma a waɗansu dalilan sun nuna an kebance kabbarori na farko hudu za a yi la ilaha illallah ta karshe su ɗaya za a yi ana fahimta fa'ida ta gaba malaka al-muradu بوتر الإقامة ما أدى التكبيرتين في أولها da aka ce a yi ikama ɗaya ɗaya to banda Allahu akbar guda biyu na farko ba za ka tare ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar za ka ce an fahimta kenan Allahu akbar na farko a ikama so biyu za a faɗa wa qad qamatis salah kad qamatis sala ita za a faɗe ta ita ma so biyu ana fahimta kad qamatis salatu kad qamatis sala aka za ce amma da yawa daga cikin ladanai suna buƙatar akwai musu kiran sallah sai ka ji wace kad qamatus salatu yayi dan manta'u daga wani ya zo malam ka ji kiran sallah waɗansu da kawai dai alhamdulillah to saboda muhimmanci wannan ibadar ya kamata mutum ya koye ta ina ta gani kiran qad qamatis salatu qad qamatis salat shi asali ne qad qamatin qad qamat as-sala to wannan tawulkin sakinan ce a gaba ma harafin sakin ne iltaqat sakinai ne ko baka ba sukuni biyu sun haɗu sun karantu to a ka'ida aka ce ta farkon mai da ta kasara sun ce ta mai da ta kasara sai ka ce kadi kamati salatu kadi kamati sala yawa to kadi kamati sala to wannan wai dan saboda mun zo kan shi ne amma ko sura da su ma ta kura kure masu yawa akan wannan to kadi kamati salatu ita ma so biyu za a faɗe ta mali ce fa innahuma mashfu'atani su ma waɗannan za a yi su biyu ne li takhsisihima bi adillatin ukhra ukhra saboda su ma an kebanto su da waɗansu dalilai daban kaga a wannan hadisin manzo sallallahu ya umarci bilal ya ɗayanta iqama ko to amma banda ni kabbara na biyu na farko banda ka dika mace sala su me yasa za a yi su biyu waɗansu dalilan sun keɓance su banda su dama haka dalilai na shari'a suke tafiya baka ɗaukar nassi ɗaya sai ka yi ne sai ka hudda hukunci akan sha'a kowane babi kowace matsala dole sai ka haɗa hadisan da suke magana akan wanda kake fitar da hukunci haka idan aka hada hadisan ne ake fitar da waɗannan hukunci na wani ko imamu ɗaya daga cikin malaman hadisi yana cewa wal babu idan lam yujma lam yatabayyan khatuhu aw kama qala kowane babu na ilimi idan ba a hada nassosin da suke ciwa da ayoyin da sun gaba ɗaya ka hada to ka fitar da hukunci to inda baka yi haka ba to kullum za ka fi kuskure wani ya ɗauki wani ya ce ayi annabi sallallahu salama ya ce ya umarci bilal wa yutiru ikama ko ya yi ikama da ya zo Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an hayya ala salah hayya ala fala kad qamati salah Allahu akbar kai shi kenan me hujja kamar zai ce ayi kai ya kaga ai shi kuma bai ba aiki da salah hadisan da haka dai wato wannan hadisi yana nuna mana ga yadda za a yi kiran sallah kuma ga yadda za a yi ikama in mun hada da waɗansu hadisan daban muna da sauran lokaci na amma da yake cewa alhadisu sani wa sittun hadisi na sattin da biyu an abi juhaifa wa abin abdullahi as-suwa'i qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن نادئ ونائم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة أخرجه البخاري ومسلم وأن حديثي na abi juhaina wahab dan abdullahi as-suwa'i yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam nazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi qubbatin lahu amra manzo sallallahu yana cikin wata qubbar shi ja min udumin na daga jememin wata malaka cewa fi qubbatin min udum shi wannan udum din jam'u adib jam'i ne na adib to wal udum bi dammil hamzati wa fatiha ko ka ce al adamu ko udum duk ma'anar shi ne a larabci ko kai domman hamza ka ce udum ko ka ce adam abinda ake yi da shi shine aljillul madbuk fatar da aka je shine udum an gane ko wal qubba ita kuma qubba hiya al khaymatu rumfa kenan ya zo a wajen Annabi sallallahu fi qubbatin yana cikin rumfa lahu tashi hamra ajamin udumin wanda aka yi ta da jememin fata qala sai yace fa kharaja bilal bi wudu sai bilal ya fito da ruwa ya'ani kenan al wudu ana nihi al ma kenan wadu ruwan da ake arwalla da shi wudu kuma shi ne ne ne wudu arwalla wadu eh eh da ruwan da yake cikin shi ba ruwan da ake arwala da shi kowane shine wadu shi kuma arwalan wudu yawa sai bilal ya huto da wadu kenan makayi na yin arwalan da ruwa kenan a cikin shi sai ya ce famin nadi'in wa na'ilin daga ciki akwai nadih idan aka ce nadih ya ce annabuhu shi ne arrashi arrashi shi ne kamar yayyaki ma'ana nadih mutum a ganin ya samu ɗan yayyaki shi ne nadih malice wal muradu abinda ake wal muradu huna الأخذ من الماء الذي تودع به النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك kenan daga cikinsu akwai nadi shi ne wanda zai samu wannan ruwa da sauran alwallan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda me saboda neman albarka an fahimta ko wa na'il anna'il shi kuma shine al-akhidhu mimman akhadha min wudu'ihi alaihi salatu wassalam kenan dai daga ciki akwai wanda ya samu yayyayi akwai wanda ya samu kuma ruwan sauran ruwan kenan da ya fito da wannan sauran ruwan na alwala na sallar sallama kowa yana bukata wani ya samu kaɗan wani ya samu da yawa ƙala ya ce fakarajar na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu wa alaihi hullatun hamra yana saye da hulla idan aka ce hulla ana yin kwamfuli da gyapto da kuma mi mayahi ko mu ce riga da wando iri daya shine hulla ma da ke cewa abinda ake ni da hulla la ta kunu illa min saubaini sai tuwa biyu kiran manzo ya wuto a cikin wani tufa guda biyu hamara'u jajaye ya ce ka an ni an zuru ila bayani saƙai mai ruwa yake ta a lokacin da yake ba da labari ya ce ni yanzu kamar ina ganin hasken kwabirin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya hudu da na kaga bai yi isbani ba ko ya fito tuba shi a ɗage wannan kuma ita ce sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saubul mu'min إلى نصف الساق إلى نصف نصف نصف الساق أنا صلى الله عليه وسلم تهر مؤمني كما رب قبريش رب قبري haka nasarar salama yake sawa shi yasa a nan yake cewa manzo yana mutuwa yana ba mu labarin ya mutu a cikin kwamfilin kenan dai da gyabto da kuma mayahi sai ce kamar yanzu ina ganin hasken kwabrin shi kaga ai kwabrin na shi kenan a waje yake ko yawa to wannan shine shine abin da aka so a sanya tuwaye rabin rabin kwabrin ka amma kuma babu da yake kasa da nan ya kara kasa da nan ya kara kasa da nan amma kar ya wuce mi idan sau daga yayi idan sau to ka shiga cikin mahazuri tana ta fahimta na haka da yake caka an ne an zuru ila bayazin saƙai kala ke cewa fatawadda'a wa azzana bilalu annabi sallallahu alaihi wasallam ya arwala bil bilal ya kiran sallah kamar da zamu gani can annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin akwai takdimi da ta'khiri mana he da arwalan ne tukun bilal ya bilal ya huto musu da wannan ruwan arwalan wanda suka yi tabarruki da shi kala yake cewa faja'altu atatabbaqu fahu ha huna wa ha huna mai ruwa yake cewa wato sai na shiga nake bin bakin abu huraira idan ya yi nan idan ya yi nan shi ne hahuna wa hahuna ya kulu yaminan wa shimala yana faɗa daman shi da hagunkin shi sai ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala an fahimta ko haka yake yi ya ce da ya gama kiran sallah summa rukizat lahu anaza sana annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kafa mishi anaza idan aka ce anaza rum'un qasir wani mashi ne gajere fi tarafihi hadidun daqiq daqiqun ras daqiqun ras shi anaza mashi ne gajere kuma a kan shi akwai wani karfe mai tsini shi ne anaza to wannan aka kafa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fataqaddama idan ya sa shi matsayin sutura sai mun sallallahu alaihi wa kenan ya gabata wa sallar zuhura raka'atai ne ya sallaci sallar azhar raka'a biyu saboda ana cikin mai bulaguro summa lam yazal yusalli raka'atai mun sallallahu alaihi bai gushe ba duk sallah mai raka'a hudu to yana sallanta sallatan ta biyu biyu hatta raja ila madina har ya dawo wato garin madina to wani hadisin malik ke cewa ina abin da za a fa'idantu a ciki abu na farko cewa shar'ancin waiwayawa waiwaye ga mai kiran sallah dama da hagu lokacin da zai ce hayya ala sala da hayya ala fala hikimar yin haka kuma domin ya isar wa mutane wannan sako don su zo wajen sallah ina ta gane sai wani shine hikimar ya zuya dama da hannu to inda lasifika ne ke yi ba yanzu lasifika tana gabana kare na magana ka na jiho amma ne haka wa jin karuwa ko raguwa yi eh ya ragu to wasu malamai suke cewa to inda lasifika ne to ba ya kai zuwa ba saboda mi al'ukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana kai kawo tare da illashi samuwan da kuma rashi ana juyawa ne saboda wanda suke nan wajen su ji wanda suke nan wajen su ji wannan shine sababin wannan ita ce illa ko ba ka ba to yanzu in kai juya ba aji ba zai rage ajin wasu wanda suka ce to inda za su ne babu da cin ka juya sai ka yi shi haka wani suka ce a ta'abudan sunna ka juya ina ta gani to a cikin al'amarin da akwai fadi akwai si'a wallahu ta'ala ala wa a cikin wannan hadisin akwai shar'ancin wato gajarta salloli waɗanda ake yin su hudu-hudu to a gajarta su a yi su biyu-biyu a bulaguro kamar da magani kuma insha Allah bayani shi zai zo a cikin babin shi nan gaba a cikin wannan hadisi akwai shar'anta sanya sitira a sallah ga mai sallah sanya sitirar nan wajibi ne wannan abin da za ka sa a gabanka kaga wasu rasulama sai yana ka kafa miki anaza ko ba kafa to sunna ne ko an shar'anta mutum ya sanya wannan suturan ko da kana garin makka ne kamar da shi ma bayanin shi zai zo insha Allah a hadisin akwai tsananin soyayyar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma neman albarka da duk abin da yake da alaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ta yadda aka fito da wannan ruwan arwallon suke rububi kowa wani dan ya samu ma dan kada wani shawa a jikin shi wani ya shawa a kazan shi saboda neman albarka to ma yake cewa wannan neman albarka da asar din Annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi tubar shi duk abin da ya shahe shi miƙin shi ko mene na sallallahu alaihi wasallam ana neman albarka da shi an gane ko sabai ta gashe shi suna da wani suna tabarruki da shi kana ciwon kai a jika maka ka sha kuma ka warke da izinin Allah kana ciwon ciki a jika maka ka sha ka warke da izinin Allah duka wannan ana yi an fahimta to malaki cewa wannan kin ba a kwatanta wani malami ko salihin bawa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan bawa domin wannan yana daga cikin khususiyya irin ababen da annabi salama yake banta da su game da wani shi da wani zai yi kiyasin annabi salama da wani shi wannan baban wani mutum ya yi kuskure ina wata gane ta ina za mu gano wannan a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce a cikin wannan al'ummar gaba ɗaya tun daga jagoranta shi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa ƙarshen duniya kana fahimta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani kowa nagarta abubakar shine shugaban waliyai gaba ɗaya shine shugaban shehunnai shine shugaban duk wani bawan Allah managarci inda wannan ana iya ma wani don nagartar shi don waliyantakan shi don shekuntan shi to ya kamata a fara ma abubakar radiyallahu anhu tun da ba a mishi ba wanda ya nuna ashe ba a ma kowa a wannan al'umma wannan ya nuna ashe wannan abin ya keɓance da sallallahu alaihi shi kadai ne banda shi babu da za mu haka an fahimci wannan dan haka kenan wato wannan baya halitta a yi kiyasin a nasarar salama da wani shi wanda suka yi haka kuma to suna samun kuskure babba ana samun waɗansu daga cikin mabiya waɗansu ɗariƙu kullum ina faɗa su dai sun rantse sai sun ma a nasarar salama kishiya duk abin da aka ce na manzo ne salama salama to sai ka samu sun jingina ma malamin su ko shehu su wannan in aka ce yana da madina shi ma ce yana da madina kaza akwai zanzam su ma ce akwai rijiyar wacece yana da masallaci da kubba hadara su ma suna da masallacin da wannan kubba komi wani makarmin kuskure ba ne da haka tabarruki a wannan al'umma ba a yin shiga kowa sai ga nasarar salama sai ga kuma abubuwan da shi a nasarar salama ce suna da albarka to sai tabarruki da su e wannan ya keɓance shi hususiya ce kina ba ma kowa sai shi a kuma a cikin hadisin ya ce a nafsu da salama wa alaiki hullatun hamara manzo ya mutu a cikin kumfili jajare wanda kuma hadisai da yawa sun zo suna nuna mana haramcin mutum ya sanya kumfili jajare ka sa riga da wando jajjawar haramun sai dai ka sa rigar jari ka sa wandon ko bula ko fari ko abu da kamar ko kuma ya zamanto akwai wani kala ba jan zallashi ba an bayyanta to anan ya ce ya fito da kumfule ja a wani hadisi anan sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta imamul bukhari manzo ke cewa annabi sallama ya hana hatta sirdin da za a sa wa doki ko jakki a hau ko a sama raƙumi ya hana yi shi jajjaba to ya za mu haɗa wannan da kuma wannan hadisin cewa ya hutu a cikin kunfuli jajjawur ibn al-qayyim Allah ya gaishe da gafara a cikin littafin zadul ma'ad yake cewa a hulla anan abin da ake yi laisat hamra a khalisa ba jajjawur ba ce wa inna ma fiha khututun humrun wa sud wannan kumfanin da manzo sallallahu alaihi ya sa ya sa jajayen kaya ne amma kuma akwai zane zane ne ja da baki ja da baki ja da baki to amma kuma jan sai yayi yawa to larabawa suna faɗa haka wanda jin yawa sai a kira shi a ce hamra to irin wani itilakin ne aka yi anan an fahimta ko amma haramci yana nan cewa baya halitta mutum ka sa kayan jijjawur gaba ɗaya riga da wando baya halitta sama ya ka samu wani hasi ya ƙara ma takalmi ja kefi ja ya mutu a haka to duka waɗannan wato ba sa halitta da aka dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za mu fa'idantar da su a cikin wannan hadisi mai girma mahalli shahidi ne shine cewa idan ana kiran sallan to idan aka zo hayya ala sala da hayya ala fala to za a kalli dama za a kalli hagu wajen faɗarsu ina wata gani da kuma mun ji sabanin malamai inda mikro ne to kakan iya bari saboda cewa kenan kai shi haka an yi shi domin kowane hukunci yana ta iya tare da illa shi sababin da ya sa dama dan aji ne to yanzu kuma aka kan yi na da kenan sai a wannan yin shi wallahu ta'ala ala wa alam ina kuma insha Allah a nan za mu dakata amma da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته